خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawo da mu wannan rana ta hudu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da ashirin da fata allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam akarmu kalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون zikira ذكري وما كنا ظالمين alhamdulillah idan ba a manta ba jiya mun kwana akan aya ta ɗari biyu da bakwai inda allah subhanahu wata'ala yake cewa ma agna anhum ma kanu yumatta'un abubuwan da ake jiyar da su na daɗi a duniya ba su ba su amfana masu komai ba a gidan lahira sakamakon sun saba ma allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wataala yayi wani abu kamar na jawo hankalin masu sauraron alkur'ani da kuma lura da abubuwan da aka faɗa na baya me yasa aka yi ma wa'innan kafirai azaba me yasa aka hallakar da su Allah subhanahu wataala ya ce akwai dalili ba haka nan bane dalilin shine cewa mun aiko annabawa ɗaya bayan ɗaya kuma kowane annabi ya gaya masa cewa wanda ya bi Allah ya kiyaye iyakokin Allah ya ji tsoron Allah to zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah hakanan kuma wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala lallai ne azaba mai raɗaɗi za ta same shi kamar yanda ta samu al'ummatan da muka karanta a baya shine Allah subhanahu wataala yake cewa ma ahlakna min qaryatin a sani mu sharadin mu inji Allah ba mu taɓa hallakar da wata alƙarya ba nan Allah ya yi magana ƙaryar alƙarya abinda ake ce ma alƙarya shi ne faɗin gari faɗin gari shi ake ce ma alƙarya to amma kuma yanzu idan ka je garurukan da aka hallakar da kafirai za ga garin nana in ka je misira inda aka hallakar da firauna yana nan in ka je sham inda aka hallakar da mutanen yana nan in ka je yaman su ashabul hijira su waye garin nana amma kuma Allah ya ce alƙarya nan abinda Allah yake nufi cewa mutanen garin ko ai ba hauce ma na cewa wai wai mutane su ne kasuwa ko ba rumfuna ba to da haka kenan da Allah ya ce ƙaryarsu yana nufin mutanen wannan alƙaryar sai Allah ya ce to ba mu kasance mun halakar da alƙarya ba illa laha munzirun face sai ya kasance akwai masu yin gargaɗi a cikinta Allah subhanahu wata'ala saboda adalcin shi bai taba halakar da wata al'umma ba face sai ya aiko musu manzo wala kad ba asna fi kulli ummati rasula ani ubudillah ku bauta ma Allah ku bauta ma Allah ku kiyaye iyakokin Allah to sai ya zama cewa kowace al'umma sai annabi ya zo musu ya gaya musu sakamakon imani ya gaya muku sakamakon saba ma Allah to idan kun ki an sa umarni kun ki kiyaye iyakokin Allah don Allah ya tashi zai halaka zai halakar da su baki da Allah ce zikira kuma wannan halakawa yana yin ta ne ko kuma wannan aiko manzannin yana yin shi ne don ya zama tunatarwa ga 'yan baya idan ka ji alkur'ani ya gaya maka cewa an halakar da fir'auna to kaka ta tunanin me yasa aka halakar da fir'auna eh an halakar da shi ne saboda an kira shi zuwa ga Allah bai amsa ba in an ce ma an halakar da mutanen annabi ludu an halakar da su ne saboda an kira su zuwa ga Allah ba su amsa ba amma kuma ya ka duba ka ga waɗanda kuma suka bi Allah suka anshi sakamakon Allah suka anshi umarnin Allah su ko me Allah ya masu sai ka ji Allah na cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula sakamako sakamako sakamako amma kuma wanda ya saba sai ka ji Allah ya ce ya halakar da shi tun anan duniya Allah ya kiyaye mu wa ma kunna zalimin Allah subhanahu wataala ya ce mu ba mu kasance masu yin zalunci ba da Allah subhanahu wata'ala a kudurar shi da mashi'ar shi kawai idan ya ga dama ba sai ya aiko annabi ba zai halakar da mutane ba wa'azi ba gargadi kawai in ya tattara wanda suke daman ba za su shiga aljanna ba sai a tara su a wani kawai a halakar da su da Allah zai yi haka ma bai yi zalunci ba kuma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba azzalimi bane to amma saboda adalci dan a kafa hujja sai Allah ya aiko manzanni mu kalli irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake aiko annabawa daki bayan daki akwai lokaci ɗaya da duniya ta zauna da annabi kusan annabi tamanin da wani abu mutanen can garin an aika masu na can garin an aika masu na can an aika masu ya zama duniya ta kara ɗaya baki ɗaya da ko'ina wa'azi ake yadda ka san yanzu yadda ake wa'azi a duniyan nan to haka annabawa suke yasa ma na hadisi zaka ji manzo Allah na cewa ulama ya ummati ka anbiya ya bani Isra'il yanda annabawan banu Isra'ila suka watsu ko ina ana wa'azi yace to haka ilimi zai watsu al'umma ta su zama ta samu malamai ko ina kira ake zuwa ga Allah amma saboda al'ada Allah bai halakar da al'umma sai ya aiko da mai gargadi dan ya musu gargadi dan shi yadda misalin Allah yake da bayi shi la yas'al amma yas'alun kowa in ya kalli kanshi za ka gaba ka Allah ya ka kuma da ya kai baka numfashi kyauta ya baka iska kyauta ya baka ikon jan numfashin da maido shi kyauta ya baka lafiya ya baka ilimi da abin da kake nema na ni'ima da sauransu Allah subhanahu wataala ya maka shi kyauta kai idan ma ka lura za ka ga duk abin da ɗan adam ya fi bukatuwa ya fi amfanuwa da shi za ga cewa Allah subhanahu wata'ala wannan abin yi mai shi kyauta ne misali ɗauki ruwa bai yiwu ɗan adam ya rayu ba ruwa maimakon Allah ya ɗauki ruwa ya mai da shi kamar nama cewa ya kaje kasuwa ka sayo tukunna kalli sai Allah ya baka ruwa kyauta ga yanan ka'ina in kai haya haya ya ka gina rijiya ka ɗiba ba wanda zai ce na gidan shi ka ɗebo in wannan bai ishe ka ba da inda ka gangara ma tafki ko kogi sai ka sha ruwa kai abinda za ka yi ba nema magana kalli iskan nan yanzu kai da wannan iskar da Allah subhanahu wata'ala yayi a ce ya yi ta ne ya danka ta a hannun wasu cewa yadda ake siyan omo da sabulu ake siyan yadi haka ake zuwa kasuwa a zo iska galan galan ka zo ka jona ka rinka shaka ya kake tunani musamman ma dai a Najeriya ya za ce duk iskan najeriya din da ake hannun in lokal government ce hannun ciyaman take shi kuma zai raba ma kansuloli su kuma su raba ma mutane da allah kullum mutum dubu nawa za su mutu to amma da yake tana da amfani sai allah ya raba ta kyauta duk ya yi wannan ne don adalcin shi da ramar shi to ka kalli duk wannan abubuwan da ya maka ba ka ya yi ka ya raya ka ya baka duk abin da kake nema ya sauƙaƙe ma arziki ga yanan zube da Allah yau kuma kawai sai yazo ce ni da na raya kan nan na baka arziki kasan nan tawa na gaji da zaman da kake mata zan kashe ka akwai wanda ya sai magana babu to amma duk da haka sai Allah ya ce ma da nazo na shirya ka a duniya nema abin da ne maka to kuma na tanadan maka gida biyu a lahira gida daya in ka saba mu akan dokokina gida daya in ka bi ni akan dokokina ga arziki ga kyauta subhanahu wa ta'ala kaga wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala wanda da zaka zo duniyar nan kawai ka bauta ma Allah ka bi Allah baka burge ba dan komai shi ya maka shugaban sufaye sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu anhu yake cewa ni ina bauta ma Allah ne ba dan tsoron wutar shi ba kuma ina bauta ma Allah ne ba dan kauna aljanna shi ba aka ce Abul Hasan ne za ka ke faɗa wannan magana ce kwarai kuwa ai idan ya zama cewa sai da Allah ya yi wuta ya tsoratar da ni zan bi shi ai na yi asara haka nan kuma sai da Allah ya yi aljanna don zai sa ni in ji daɗi a cikinta ya ce na yi asara saboda duk ni'imar da ya mun ban kalle ta ba sai dan aljanna zan bauta mashi wannan shine mukamin da ake son kowa ya kokari ya kai na ka daina bauta Allah dan wuta ka daina bauta Allah dan neman aljanna ka bi Allah subhanahu wata'ala yanda ya kamata ka bi shi dan ya cancanta yanda misalin abin yake kusa kusa ai muna da masu kiwon kiwo ko kiwon kaji kiwon waye da Allah yanzu mai kiwon kaji da safiyar nan kawai sai ya zo ya kira yaron shi ya ce aje cikin kajin nan ka ga wata mai jajajen ga wata kosassa can ga duk ɗauko su ka yanka da Allah duk duniya akwai wanda ya sai mai zanga-zanga babu saboda kajin shi ne ba na wani ba kuma ya ce to sauran aji a zuba masa abinci to haka fa Allah yake da mu in ya halakar da mu ba wanda isa ya mai magana kayan shi ne amma duk da haka dan dai saboda afuwar shi da rangwamen shi sai ya ce wa ma kunna zalimin ko mu ba mu zamo azzalimai ba wa ma wa ma wa ma rabbuka bi zallabil abid a hadisul qudsi sai ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ce mashi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu Allah ce ni na haramta zalunci a kaina kuma kuma na ce zalunci a wajen ku haramun ne daga kada ku rinka yin zalunci tsakanin da haka Allah ba azzalimi bane subhanahu wataala amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa dan su yi ma mutane gargadi su bi iyakoki a mutum a su annabawa sai mutane gargadi su kuma mutane su bi iyakokin Allah inda Allah ya ce su yi su yi inda Allah subhanahu wataala ya ce su bari su bari idan mun kula da al'ummatan da ake halakarwa za ga cewa tsokana Allah su kai ba wai haka nan sun da mutlaƙan ba ne duk wanda kaga to da a ce ana ƙwara Allah da da haƙurin shi sai a ce sun ƙwara Allah ne shi yasa Allah ya masa haka amma subhanahu wata'ala saboda rahama shi da rangwamen shi sai ya ga kafirci ya kai inda ya kai ya ga dai ba za a yi imani ba to shi kenan sai ya halakar da su subhanahu wata'ala na'am وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون innahum إنهم عن السمع لمعزولون Allah subhanahu wata'ala sai ya koma wa maganganun baya da su a kafirai suke ce ma annabawan Allah a annabawan Allah su a mutane ne ko su ce masu bokaye ko su ce masu masu canfi ko su gaya masu wani abu daga cikin abubuwan da za su gaya masu duk wannan abin baki ɗaya da suke faɗa shine nan Allah subhanahu wataala yake gaya masu cewa to annabawa na ba mawaka bane annabawa na ba bokaye bane annabawa na ba aljanai ke kawo masu wahayi ba wane aljani da wahayin alqur'ani to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ma tanazzalal bihi shayatin kuma a sani cewa lalle shaytanu ba su yi sauke keniya da alkur'ani ba da ake cewa wai aljanu ne ke yawo manzo Allah wahayi saboda su kafirai sun ji abin ya fi ƙarfin hankalin a ai aljanu ne ke gaya mai in suka gaya mai shi kuma sai ya faɗa saboda me saboda su shawa sun yi imani da bokaye sun yarda da aljanai kafin zuwan musulunci ya zama aljanai sun samu tasiri mai matuƙar gaske ya zama kaman control din mutane baki ɗaya a hannun aljanu yake kamar yanzu yadda muke so mu koma ya zama idan dare ya yi aljanai sai wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan sai su sama har su je gefen sama ta ɗaya ne su rinka jin hiran mala'iku sai mala'iku su rinka tambayar junansu ma za qala rabbukum me ubangijinku ya faɗa sai mala'ika ya ce kai gobe akwai umarni kaza kaza za a saukar mata da azaba kaza kaza za a yi mata rahama kaza kaza za a yi mata kaza kaza kaza za a yi mata kaza to da wannan aljanin ya ji wannan magana sai ya kuwa ya iwu sai ya kasa da ya zo ya zo ya tara bokayen shi ya ce to da safiya ta yi ku gaya mu mutanen gari kaza za a yi kaza ku gaya mutanen gari za a yi kaza ku gaya mu wane za a haihon mai namiji wane za a yi kaza to kuma ile safiya na yi sai abin ya hau kaga boka ya samu girma aljani ya samu girma to amma da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya share wannan baki daya ya zama cewa daren da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai da aljanai sun taka sun yi sama sai Allah ya aiko wani tauraro kaman wani bomb sai zo ya kashe wannan aljanna shine Allah ke gaya mana a cikin suratul jin yana cewa wa inna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i wa man yastami la'ana yajid lahu shahaban Allah subhanahu ta'ala ya zama daga ranar da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kulla kofar sama aljanni bai isa ya je ya jiyo wani abu ba kai dan a kiyaye alqur'ani ma daga wannan sai Allah ya canza ma mala'iku sako idan za a saukar da alkur'ani sai a ji sama ta kaure da wata hayaniya kamar ana jin wata sarƙa a ƙasa kamar yanzu misali a ce mai mashin zai wuce ya kwanta salansa ai gaga sai dai in ya wuce ka ji abin da aka to sai ya zama idan za Allah zai ma mala'ika jibril wahayin da zai je ya faɗa sai mala'iku su ji hayaniya ta kaura sama ba su jin abin da ake faɗa sai mala'ika ya gama ji sai wannan ƙarar ta ɗauke idan ƙara ta ɗauke sai mala'ika jibrilu daga sama ta shidda sai ya zo sama ta biyar sai mala'iku su ce jibrilu ina zuwa ce zan ji in kai saƙo wajen masoyin Allah sai ce ma za ƙala rabbukum sai su ce ma jibrilu mai ubangijinku ya faɗa sai jibrilu ya ce ƙala alhaq ya faɗi gaskiya kaga su ma ba su sani ba ya faɗi gaskiya in ya zo sama ta hudu ba a tambaye mai ubangijin ku ya faɗa ya faɗi gaskiya kai ba wanda zai ji wannan saƙon sai saƙo ya zo gun manzo Allah ya faɗa daga nan duniya za ta ɗauka sama ma ta ɗauka wannan takriman ne li sayyidina rasulullahi kuma wannan sai ya jawo wani lokacin ma dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jawo idan aka zo wajen saƙon kafin ma jibrilin ya zo ya faɗa ma manzo Allah saƙon shi manzo Allah ya san saƙon misali wata rana lokacin da aka saukar da wasu ayoyi daga cikin suratul maryam a annabi alayhi salam yana zaune sai Allah ya aiko jibril da bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ayin sad zikiyar rahmatar rabbuka abdu zakariya zuwa da wasu ayoyi to shikenan jibril da ya ji wa'annan hikimomi na wa'annan harfa guda biyar kaf ha ya ain sad sai ya ce ya ubangiji idan na je masoyinka zai tambaye ni game da wa'annan kalmomin wani bayani zan mai game da su kawai sai ya ce a aikace in ka gaya mai ya sani in ka gaya mai ya sani kenan mala'ika jibril ya taho yana shi bai sani ba shi ma amma yana zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bismillahir rahmanir rahim manzo Allah na sauraron shi yace ka sai manzo Allah ce mai arab na sani kaf ha yace na sani kaf ha ya ai dukkan su dai wanda ya faɗa manzo Allah yace na sani an ce mala'ika jibril sai ya dakatar da faɗin sakon sai da ya jinjina wa manzon Allah ce ya rasulullah lalle tsakaninka da ubangijinka akwai sirri mai girma daga ne ci gaba da isar da sako shi yasa zaka ji wani ko Allah na cewa wa innaka latalqal qur'an min ladun hakimun alim an cire jibrilun ma to wannan dai duk girmamawa ne da darasawa ga ga martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya ce aisu wa ma tanazzala bihi shayatin aisu shaydanu ai ba su isa su sauke keniya ga alkur'ani ba ba su isa a ce su ne suke saukan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan alqur'anin ba wa ma yanbaghi lahum ai bai ma cancanta a ce aljanai ke saukan ma manzon Allah da alqur'ani ba wa ma yastati'un kai in ma sun ce za su iya ba za su iya ba dan me Allah ya gaya mana kullu in istama'at al-insu wal jinna ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ce da mutane da aljanu za su zuwa da wannan alkur'anin ba za su iya ba ko da sashen su zai taimaki sashi a ce duk aljanai su bayyana mutane su taru a ce to a zo a kawo alkur'ani ba a iyawa wani gun sai Allah ya ce a zo da sura aka iya wani gun Allah ya ce bai ashara surar musawaya aka kasa Allah ya ce to ku zo da aya ɗaya ma kamar alkur'ani suka kasa Allah ce ko illan taf'alu wa lan taf'alu Allah ce ko idan hawo ku aikata wato har abada ma ba za ku aikata ba ku he zama ba aljanai ba ba mutane ba kai dutse ma ji karfin dutse bai iya yin wani abu na alqur'ani kaji abin da Allah ke cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian khashiyatillah Allah ya ce wannan Qur'anin da dutse ma muka saukar da shi to ga diddigewa zai da Allah da aljani da dutse wanne ya karshi to amma dutse ya kasa ya za a yi aljani ya iya saukar da alqur'ani ga manzon Allah ha shahu shi ma bai iyawa kuma alqur'ani ya tabbatar da cewa su ma aljanan nan ko shedanun nan a'a su ma sai alqur'ani ya zo gun manzon Allah alaihi salamu ne shine su ma suke iya jin wani abu mukallinan ƙasa-ƙasa Allah na cewa wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an suna saurare yastami'un suna kasa kunne suna jin alqur'ani kenan ashe su ma sai qur'ani ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a lokacin ne su ma za su san abin da suka sani daga cikin alqur'ani to shine Allah subhanahu wataala ce wa ma yanbaghi lahum wa ma yastadiun innahum an as-sam'i lama azulun ai su abubuwan kwadewa ne abubuwan bugewa ne an as-sam'i daga jin maganar sakon Allah na alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da kafirai ke cewa alqur'ani aljanu ke saukan manzon Allah to ba gaskiya bane Allah ya saukan mu annabi da alqur'ani sirri ne tsakanin Allah da manzon Allah Jibrilu shi ma ɗan saƙo ne da aka ba shi saƙo a embulam a liƙe bai san abin da ake nufi ba sai an buɗe shi ma ya ci haka mala'ika bai iya saukar da ƙur'ani aljani bai iya saukar da ƙur'ani dutse bai iya ɗauka alƙur'ani aljani bai iya ɗauka alƙur'ani al'umman manzon Allah a can a baya ina maganar ƙwarai shawa nake cewa mu ma muna neman mu zama haka to yanayin da ake a ciki yanzu na yin imani da aljanai gaskiya ne akwai aljani manzo Allah ya tabbata akwai aljani alqur'ani ya tabbatar akwai aljani kuma alqur'ani ya tabbatar da cewa wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun daga cikin wa daga cikin mu aljanai suke faɗa akwai musulmi akwai azzalimai to imanin da ake da aljani yanzu yana iya ɗaukar fa mutum ya kai shi zuwa ga ridda wanda yanzu lalacewar mu ta kai har akwai masu mu'amala da aljanai da suke cewa wai akwai aljanin da ke hana arziki wai aljani na hana arziki aljanan nan mafi yawa waɗanda ake yin magana da su ana rukiya mafi yawansu makaryata ne za ka zo aljani ya ce ma shi sunan shi ne ya dinga faɗin wasu ɓoyayyun abubuwa wanda ya je ya gano kai baka san su ba ya maka alkawali cewa ya rabu da wannan mutumin ba zai sake dawa wajen shi ba har ya rantse ma da ƙur'ani amma kuma an jima sai ya dawo ko gobe ya dawo to wanda ya rantse da alkur'ani akan ƙarya yana da imani hakanan za ga aljanai suna sanya mutanenmu yin wasu abubuwa waɗanda suka saba ma shari'a aljani ya kama mutum sai a ce sai an je gindin tsaniya an yanka bakin bunsuru an kira sunan aljani wani wannan radda ne duk wanda ya wannan ya yi radda ya fita musulunci to za ka yi ta jin dai abubuwa abubuwa abubuwa daban-daban wanda duk abubuwan da aljanai suke koyawa din nan mafi yawansu wasu na jawo mutane ne zuwa ga radda akwai fa wanda suke zargi a wajen mu'amala da aljanai akwai wa'inda aljanai ke haramta masu ɗaya daga cikin sallolin farilla su ce in dai kana son kai mu'amala da su to cikin sallolin nan ka zaɓi guda ɗaya ka bar su ko kuma su rinka sa kana sallah ba alwala ko su ce ka rinka yin zina ko luwaɗi ko shan giya ko wani abu daga cikin wannan akwai wani mutum da ya zo yana tambaya yake cewa shi baban shi malami ne amma ya ga wani abun ban mamaki baban shi na da wani ɗaki ba mai shiga sai shi kadai ya ce sai baban ya rasu bayan baban ya rasu an yi kwanaki wannan shi ba ne babba a gidan ya buɗe ɗakin ya ce yana zuwa ya iska wani baƙin buzu da ganga da makaɗi to wannan me kawo wannan abu ɗakin malam ashe malam ya rabu da Allah tuntuni shige ne sai ɗau wannan makaɗin sai ya buga gangan nan yana bugawa gangan kawai sai aljani ya bayyana ya yi jiran jiran ya ce a ba zan cutar da kai ba da kata me yasa ka kira ni ce ni ban kira ka ce to zai ka buga gangan nan me yasa ka buga ta sai ce ai shi ya ganta ne kan shimfiɗar baban sai ce to babanka ne idan yana da wata bukata yake kira na in mai wannan bukatar amma sharaɗin da ne mai shine da ya ɗau gangan nan ya buga zan zo da ya yi haka zan zo shi kenan ya ce to in kai ma kana son ka ci gaba da mu'amala da ni ga irin abubuwan da za ka yi kin sallolin farilla ka zaɓi guda ɗaya ka bar kuma in ka yi wando to ya zama cewa aljihu ɗaya babu zarcewa yake ba a sa ramin aljihun ba duk in ka zo da kata da ikama ka sa hannunka ka shafi zakaranka kai sallah in kana wannan shi kenan kaga aljani ya mai da shi kafiri kuma sallah bi ga rubuin amida ko kafir to shine yanzu kuma ya zo yana tambaya yana neman mu baban shi gyara bayan burki ya tsinke an tafi lahira to da haka mutane a daina gasgata aljane akan maganganun da suke ɗaya kenan abu na biyu kuma annabi alaihi salatu wassalamu ya ba mu magunguna game da aljanai wanda duk yanda za a buga in aka yi haƙuri da irin wa'annan magunguna duk yanda ciwo ya tsanani za ga an samu sauki za Allah ya koya mana ayatul kursi ya cewa duk mutumin da yake karanta ta da safe to zai wuni wani abin cutarwa ba zai same shi ba in mutum na karanta ta da daddare zai zai kwana wani abin cutarwa ba zai same shi ba ga hadisi Abu Huraira na Allah ya kara mashi yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wata rana ya ba Abu Huraira ta gadan wata dukiya in ma ta sadaka ko kuma ta zakka wannan dukiya Abu Huraira na cikin gadi kawai sai ga wani tsoho ya zo da buhu yana diba yana zuba ya kama shi sai ce mai wallahi ba zan kyale ka ba sai na kai ka gun manzon Allah shikenan sai a abu huraira wannan tsoho ya roƙi afuwar abu huraira abu huraira ya kyale shi shikenan wannan tsoho washe gari ya dawo ya ƙara dawowa a taƙaice dai rana ta uku yace to yau lalle sai na kai ka gun manzon Allah yace to dan Allah ka kyale ni zan gaya maka wata addu'a wanda in kana yin ta shedan ba zai zo kusa da kai ba shi kuma abu huraira neman fa'ida sai ce menene he karanta mai aci ko sai ce in dai kana yin da za a kwanta shedan ba zai zo ba in ka karanta ta safe aunin shedan ba zai zo wajen ka asbayi na yi manzo Allah ya zo zai sallah ya ce aba hurairah ya kai da bakon ka jiya ya gaya mai da ya gaya mashi shikenan sai ya manzo Allah ya ce ka san kowa ne ne ce shedan ne amma abin da ya gaya maka gaskiya ne kaga manzon Allah ya tabbatar da lakanin shedan da haka duk lokacin da irin wannan musiba ta samu mutum to ya koma zuwa ga irin karantarwar da manzon Allah ya yi ta alkur'ani kada a je a kama tsubbace tsubbace a ce a yanka bakan kaza a yanka kaza ne manzon Allah ya koya mana bayan nan akwai magunguna wanda manzo Allah ya koyar wasu da yawa magungunan ma sai kai sai na Aisha ta ce manzo Allah ya gaya mu da haka duk irin wannan magunguna a ce a ɗauko habbatu sauda a samu wardu a haɗa a shafa a samo ice kaza a daka garin shi a rinka yin hayaki a samo ice kaza a rinka yin wanka da shi duk wannan ya halatta amma dai a ranka wasu yanke-yanke ko wasu tsubbace-tsubbace ko wasu ajiye-ajiye a gida wai shi aljani ya ce a yi in ba ya kawo ba za a zauna lafiya ba to wannan abin zai iya haifar da mutum ya kai shi zuwa ga da Allah ya kiyaye kuma duk girman aljani idan ka tsaya ma Allah ka kiyaye iyakokin Allah aljani bai isa ya taba ka ba mun yi imamu shafi Allah ya kara mashi yadda imamu shafi Allah ya kara mashi yadda an kawo mai labarin wata mata aljani ya kama ta shekara da shekaru aka ce akram kalla za mu kawo ta kai mata addu'a ya ce a'a ga takalmi na nan bakin kowa ku daukai ku je ku buge ta da shi ana zuwa tunda aka buge ta da wannan takalmin shikenan aljani har ta koma ga Allah ba ta taba samun ba ta kara samun matsala ba takalmin imamu shafi to ina ga shi yaje da kanshi wannan kenan an yi wani waliyi nan ƙasa shewa marar fuji Allah ya ƙara mashi yadda akwai ɗiyar sarkin maiduguri na lokacin shi ma haka aka yi yashi aljani ya kama ta ya mamaye an yi magani an yi magani abu ya gagara shewa marar fuji na zuwa ya anshi takarda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim ya nannaɗe ya rataya mata nan take ta warki nan kusa da mu an yi wani babban waliyi shi ma an taɓa yin haka aka kawo wata mata ɗaɗɗaure ana ta cewa to ya za a yi shewa a fito da ita ya za a ce ina zuwa da ya yunkura yana turo sandan shi daga zauren shi ya kalli motar sai ya koma kawai ma ta kama inna lillahi wa ya kawo wannan a kwance ni har ta koma ga Allah ta samu lafiya to in ka bi Allah aljanni ba abin da zai iya maka in ka rinka tsayawa kana tsayuwar dare kana karatun alkur'ani kana yawaita istighfar kana yawaita hailala da sauransu musamman mutum ya dazumci la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim aljani ko ifritin min al-jinn ne sai ya barka ina jin ko shehu yusuf nabahani ne ya kawo a cikin sa'adat dare ko dai shi ko mai hazinatul asrar ya kawo hikayar wani mutum cewa wata mata ce aka yi ta shukuma duk mutumin da ya aure ta sai ya mutu to kawai aka samu wani dan kundin bala sai ya aure ta da ya aure ta ya dai iya addu'o'in da ya saba yi kawai ya shahada yana shiga daki ya iske amarya kawai sai ya iske wani bakin kari har da buka-bukai sai ce mai kai baka san ni na kashe wani ba na kashe wani to saura kai sai ce a ba ka za a yi ba abin da nake so kai ka rike ta kwana bakwai ni ka ban mun ita kwana daya sai aljanin ya ji daɗi sai ce to amma yau kuma daga yau zan fara lissafin kwana na shidda da aka ka koma inda ka yi so sai rana ta bakwai ka ya ce ba matsala kawai sai aljanin ya ce mai to ai ina ma iya tafiya yanzu kai wa daren kuma za mu tai sama akwai abin da za mu yi da aka sai dai ɗauke ka abu ka abu kai na mu tafi sama ce a ita in ba ka ba zan kashe kai ce shi kenan ita ka fa tawakkaltu ala rabbi ce ya dogara kawai ya hau kan wuyan wannan aljani ya sama da shi ya ce suna tafiya suna tafiya ce sun yi nisa ya ce kawai sai ji an ce la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim ya ce kawai sai ya ga aljanin nan yayi kasa ya ce shi ma suna durowa ƙasa da yadda daga kan aljan shi ma sai ce la haula wala quwwata illa billahi kawai sai aljan ya kama da wuta ya koyi dan kawai je ci gaba da zama da matar shi kaga kenan idan aljani ya kama mutum ya lazumci la haula wala quwwata illa billah ga irin addu'an nan da ake ta gani kaman wasa ko dan mai mukama ya kawo ta aka kaman drama ce Allahu ya muhiya rufati wa ya dafi al'afati ko wa ya waqil wa ya walil afwal ma'afati salla ala sayyidina Muhammad hatima anbiya'ika on ballaki an bayaka tana nan dai ko kasuwa ka je wajen masu littafi da kace ya muhiya zaka same ta to wannan addu'a asrarin da aka tara a ya muhiya rufati in dai kana karanta ta wani makhluki kowaye bai isa ya maka wani abu ba kullum ka karanta kafa daya ko malaman mu garda ma ana cewa wai ya muhiya katangar karfi in dai kana yin ta Allah zai kiyaye ka shi ma an taɓa ba da hikayar wani mutum irin wannan shi ma ya auri wata mata ita ma ta kakkashe maza da yawa ya aure ta an sa ranar tarewa kyakkyawan mata sai ta gun malamin shi ta gama mukalla ka ji rigimar da na shiga ma mata ta na aure wata mata gashi kuma an ce aljani gare ta sai malami ya ce yau fa yaushe za a tare shi kwana kaza ya ce to ka ce ka kara kwana kaza ɗakin da za a kawo to kullum ka ji ka rinka kwana a ɗakin amma in ka ji za a kwanta ka kai ka karanta ya mugu ya kafa ɗaya kai kwanciyar ka in ba wani abu kana baccin ka lafiya lauto ta zo ba matsala kullum sai ya zo nan ɗaki ya kai ya karanta ya mugu ya rufa ce ya baccin shi kullum haka sannan aka kawo amarya ana kawo amarya ya karanta ya mugu ya kai kwanciyar su lafiya lau kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ha amarya ta haihu to rannan bil amrul muqaddar da mu in yazo tunda an ce karanta kullun ya karanta ta zai bacci rannan yayo hidimar shi ya gaji yana zuwa ya karanta rabin ya muhuya sai bacci ya dauke shi to sai yana kwance sai ji an bubbuge tashi tashi tashi da jarumi ya farka sai ga wani bakin aljani sai ce me ka samu ne kake karantawa har yau ban samu damar taɓa ka ba don kullum na zo sai in ganka cikin wani akwati na karfe da kai da wannan matar na rasa ta inda zan kashe ka ya ce to me yasa yau ka gani sai ce ai yanzu iya akwatin karfen ga yanan daidai iya cibiyar dukkan ku zuwa waje bude yake shi yasa na ganka yace amma ba zan ma ko baka kaya min abin da kake karanta a kawai yace to ya muku yawa fatin ce yace eh lalle in dai kana karanta ta ba za mu taba ka da haka irin su ya mu yawa fati irin su laqad ja'akum dinnan wadda duk yanda mutum ya kai ga musiba aljani ko wani mutum inda yana karanta laqad ja'akum 66 to Allah zai kiyaye shi to irin wa'annan idan aka samu mai wannan matsala a ran kai ana tofa mai lokacin da matsalar a kewaye shi ai ta karanta ma ayatul kursiyu idan aljanin ya ji bala'i da kanshi za ga ya tafi dan wannan ai mujarrabi ne a wajen mu a makaranta duk ana gani da ka kama ayatul kursi ka alhamdulillah yanzu shukran labarin akwai aljanin ma da an ce ga malam wani nan zuwa sai kaga ya tafi duk akwai su muna nan da su to da ka yan uwa ayi kokari a tsaya makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi aljanai kada a dinga bin bokaye da yan tsubu da shedanu kai yanzu har ta kai ga akwai ma waɗanda suke ƙoƙarin su mai da abin cewa har ma wajen kafirai da maguzawa a iya zuwa wai a wai a nemi maganin aljanai Allah bai sanya waraka al'umma shi ba a cikin abin da ya haramta mata kuma ya sadiun inna ma annas sahila ma'azul falatu falata da umma Allah ilaha na karaba takuna min المعذبين وأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين وعافر.
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Allah subhanahu wata'ala ya ce ya rasulullah fala tad'u ma Allah ilahan akara ba za ka kira nan malamai masu ladabi malaman sufaye Allah ya saka musu da alkhairi idan irin nan yazo ake jin wata magana ce mai nauyi wadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to ana yin tawili kamar kala uku na farko sai a ce a an gaya ma annabin ne amma ana nufin al'ummar shi kamar na misali Allah ce falata da umma Allah ilahan akar ya rasulallah kada ka kira wani Allah tare da Allah kai yanzu tunanin ka annabi zai kira gunki to sai malaman tafsiri sai a an faɗa ma annabi ne amma al'ummar shi ake magana da ita saboda shine shugaban al'umma ko kamar yanzu misali kana iya buɗe rediyo kawai kaji an ce Najeriya ta yi yarjejeniya da ƙasar Saudiya akan kaza kaza kaza Allah kai ba dan Najeriya bane an je an yi da kai da wa akai wani mutum ɗaya ne ko biyu kawai a ce an yi da shugaban ƙasa an yi da ku duka to sai a ce nan gun Allah yana nufin a al'umma ne sai Allah ya gaya wa annabin haka kai tsaye wasu kuma su ce a'a Allah ya yi magana ne amma a barakuwan hikima in ake falata da kuma Allah ilahan akhar ya rasulallah ba za ka kira wani Allah tare da Allah ba fata kuna minal mu'azzibina balle ma ka kasance daga cikin masu wanda za a yi ma'azaba kaga nan gun an kiyaye kima da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawai su ko masu yankawa kai tsaye su ce a fassara aya yadda take kawai wannan rashin ladabi ne fala da umar Allah ilahan akar kada ka kira wani Allah tare da Allah wata kuna min mu'azzimin sai ka kasance daga cikin masu azaba hasha rasulullah manzo Allah ba zai ba kuma Allah ba zai mashi wannan ba Allah subhanahu wataala ya ce wa anzur ashirataka al-aqrabin ya rasulullah ka miƙa wannan gargadi ka yi gargadi ga ashirataka danginka na larabawa duka banu banu banu din nan amma dai al'aqrabin wanda suke su ne mafi kusantaka wannan aya lokacin da ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi akwai fuskoki daban-daban kaman guda uku na kiransu akwai kira na farko an ce manzo Allah ya hau kan dutsen safa ne wasu kuma sun ce a ya hau kan jabal abi qubaisin ne nan gu akwai kilafar duwatsun da manzala ya kan wannan dutse dama al'adar su laraba inda mutum ya hau dutse ya shela to yana nufin a zo zai fata wata magana shi kenan annabi alaihi salam ya ce ya banu abdul mutallif ya banu hashim ya banu abdul manafif ya banu kusai ya dinga kiran kabilin larabawa saboda sun san manzon Allah ne as-sadiq al-amin ke kira kowa ya taso wanda ma bai iya zuwa da ya aiko wakili suka zo suka kewaye manzon Allah alaihi salam manzon Allah ya ce musu ya ku mutanen Qurayshawa kun taba jarraba ni da ƙarya suka ce a'a ni menene a wajen ku suka ce amintacce yace to yanzu da zan ba ku labarin cewa a bayan dutsen nan da nake kan shi akwai wata rundunar yaƙi ga ta nan ta zo za ta yaƙe mu ko za ta ci nasara a kanmu za ku yadda suka ce za su yadda gaskiya ne ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba sai ce to ku tsamo kawunan ku daga wuta ya banu wani ku tsamo kawunan ku ya banu wani ku tsamo kawunan ku ya banu wani ku tsamo manzo Allah ya sai yace ku faɗi wata kalma guda ɗaya wadda idan kun faɗe ta za ta zama muku hujja a gun Allah sai suka ce ka faɗe ta za mu faɗe ta dubu ka faɗe ta za mu faɗe ta dubu annabi alaihi salam ya ce ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai wannan ya sallo wannan saboda an ce la ilaha illallah ba la la ta la uzza la manata la hubal la waye duk ba su ba kenan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan la'anan nan tsohon nan abu lahab sai fito ya faɗo wata mummunan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take Allah ya bashi azza ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalat al-hatab yajida hablin min masad wannan ita ce fuskar farko ta ruwaya hadisin fuska ta biyu kuma an ce a manzo Allah alaihi salamu ne ya shirya wata walima ya kira mutanen gidan shi da kanshi a cikin kuma wannan fuska aka ce a manzo Allah sayyidina Ali ya aika yace ya je ya kira banuwa na banuwa na banuwa na banuwa ne sai da suka zo mutum 40 ba daya a wata ruwaya mutum 41 amma an ce a cikin su akwai mutum goma wanda kowa idan ya tashi cin nama akuya yake cinyewa shi kadai mutum goma cikin mutum arba'in goma za Allah ya ce walima za a yi kaga dai akalla ya tanaji akuya goma sha biyar wannan goman su ci ɗaiɗai wannan ashirin da wani abin su kuma su ci sauran amma ba za Allah ya ce a gaisu walima sai na alibi ya kira su aka zo annabi alaihi salam ya shirya abincin da bai fi sa'i ɗaya ba ya yanka akuya guda ɗaya ya kawo nono a koko ana ɗauko wannan akuyar da aka yanka aka aje sai manzo Allah ya dafa ta ya ce ba su su ci suka dinga ci suka dinga ci kowa ya ci duk mai cin akuya ya ci iya cin shi kun koshi suka ce sun koshi ya ɗauko kwanan nono aka ba kowa ya sha aka kawo ruwa aka ba kowa ya sha kaga nan go ana masa wani darasi ne abinda ba za su iya ba sai manzo Allah ya riga su da magana yace yanzu idan na tabbace muku akuya ɗaya za ta ishe ku za ku yarda suka ce a idan na ce koko ɗaya na nono zai ishe ku za ku yarda yace to me zai hana ba za ku tsamo kawunan ku daga wuta ba annabi ya ce wani tsamo kanka wani tsamo kanka har yaje kan Fatima ce ke Fatima ke ma ki tsamo kanki daga wuta akwai wata ɗaya sai na Hamza eh, kamar abokin wasan shi annabi a kanwa shi ce ke ma ki tsamo wata safiya ce ke ma ki tsamo kanki daga wuta ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to shine dai nan ma an ce abu lahabin da ya kara faɗin irin waccan muguwan magana wannan dai su ne fuskokin da ruwaya hadisin suka zo daban-daban cewa an yi kaza an kaza an kaza da sauran to dai makasudi dai manzo Allah Allah ya ce wa anzur ashiratakal aqrabin nan mafahumin da zamu kalla ashe idan abun arziki ya zo ma dan adam to babu wanda ya kamata ya fara nema sai yan uwan shi da kusa ko wani kun sai kaji Allah yana ce ma annabi wa'anzirin naka kai ma kowa da kowa gargadi amma bayan wa'anzir ashira ta kal aqrabin to kenan nan alqur'ani yana karantar da mu cewa lalle ne idan wani abu ya zo daga cikin abubuwa to abin da ya kamace ka ka fara neman yan uwanka na kusa in dai abin arziki ne kai yanzu ko abin tsiya ya zame ka fara neman yan uwanka amma ya muke yanzu kai dan uwa kana jan bakin teburin ka kana ta hamma baka yi ciniki ba yau ne zo ce Allah in ka shiga mun alaji wani ai mai godiya ya aiko min da buhun masara kai ko godiya baka da ita wani zo ce wallahi ai ya biya wa ƴaƴana kuɗin makaranta kai ko ga ƴaƴanka na an koro su ina amfanin wannan arziki duk yanda dan uwanka yake dan uwanka haka nan su ma ƴan uwan talaka su ma sai sun gyara kuma wani sai ga ai dan uwan shi mawadaci ne mai kuɗi ne shi kenan shi sai ya zauna sai dai a nemo ya ɓata ba haka ake ba abu mutum ɗan uwanka na da kuɗi ya zo ya buɗe ma shago ka lalata shagon ya ɗauke ka ya ɗora kan dukiyar shi ka lalata dukiyar me zai sa ba ba zai ɗauko ingozi ko wani odin ko wani wane ne ya zo ya sa ba don ya tsare mai dukiyar shi kuma da kai za a koma a rinka zage shi to da haka wajibi ne sai mun gyara baki ɗaya ashira dangi na kusa ya zama cewa muna kokarin duk abin da ka samu na alkhairi ka nemo ƴan uwanka ƴan uwa na jini ƴan uwa na kabila ƴan uwa na gari ƴan uwa na jinsi ƴan uwa na al'umma balle kuma ƴan uwa na musulunci za ga cewa da yawa mu irin wannan ba a irin wannan muna tare mun shiga musiba sai kaga kana garin wani mutum ko sallama baka isa ya maka ba amma da kun shiga kudin nan cikin arna da an ce ga kanan ka zo sai gan shi a guje yanzu musamman na muke doga ya tsayen nan sai ka je gari da an ce ka zo wani in ya ce ya zo ya gaishe ka yake mamakin wai kowa ne a nan wallahi baka isa ya maka sallama ba amma in ka je can kokari yake a ce ai ai dan garin ku akwai wani mutum yana ganin ko ba ne tafiyar nan ta mu ta fata ko bai ma maulidin shi kwata kwata amma sakamakon mun je ni ina jin tun nake ba mu taba magana so uku da shi ba amma habbun maulid ce mai shugaban yake dan garin mu ne an gon mu daya ai komai tare muke yi da shi dan garin su ya zo kun gani to da aka ya kamata mu gyara ɗabi'o'i mu gyara halaye mu gyara abubuwan da ya kamata mu gyara da fata Allah subhanahu wataala ya gyara mana yana ganin saboda yanayin lokaci sai mu kwana nan sai kuma Allah subhanahu wataala ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya ba mu albarka ramadana Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin bayan da ake yantawa a cikin wannan wata na ramadan to alhamdulillah kafin ai tambayoyi akwai jiya dan uwa da ya tambaya game da addu'o'in da ya kamata a rinka yi a wannan lokacin to na yi magana da hasbunallahu wa ni'mal wakil dari hudu da hamsin wanda shehu tijjani ya faɗa abinda zai baka mamaki hasbunallahu nan dari hudu ashe ba ma shehu tijjani ya fara faɗin ta ba ba ma shi ya fidda lissafin ta ba shehu yusuf nabani ya kawo cikin sa'adatul darai ya kawo cewa ba ma shehu ya ne fara fidda da wannan adadin nasa ba ɗaya kenan haka nan kuma akwai karanta laƙajiya uku kafa ɗaya bayan kowace sallah in dai mutum na karanta laƙajiya uku kafa ɗaya bayan kowace sallah to annoba ko da ta sauka kanshi Allah zai ɗauke ta laƙajiya uku kafa ɗaya haka nan akwai wata addu'a ta shehin nan babban shehin nan shehu Khalid annaqasha faddi wanda shi shehin ya tabbatar da cewa duk wani bala'i da ya same ka in dai kana karanta wannan salatin kafa daya bayan kowace sallah to idan ma bala'in ya zo kana cikin shi kace mai baka san ina karanta wannan salatin ba shi Allah zai dauke shi haka yana bada salatin in annoba ta sauka ana karanta shi kafa daya bayan kowace sallah shi ne gashi zan karanta shi kamar haka Allahu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulla da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim kasiran wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wasiyar karanta shi kafa daya bayan kowace sallah in mutum na yin wannan salatin kafa daya Allah zai dauke mai dukkan bala'i duk da ana dauka a waya ya mutum ya ji a waya ya haddace ba sai an a rubuta ba da fata Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da ya damu duniya na musiba Allah ka yaye mana abin da ya damu Najeriya na musiba Allah ya yaye mata abin da ya damu al'umma musulmi Allah ya yaye musu Allah ka tausaya mu al'umman manzon Allah Allah ka tausaya mu al'umman manzon Allah Allah ka tausaya mu al'umman manzon Allah ya rasulullah muna tawassuli da kai a gon Allah Allah ya yaye mana abubuwan da muka yi ba mu kyauta ba ya rasulullah ka san ba mu kyauta kyauta ba ka lallashi Allah ka roƙi Allah ka gaya ma Allah mun tuba Allah ya ce mana ba za mu iya gaya ma Allah ba amma ya ce in an gaya maka ka gaya mai zai ya rasulullah muna tawassuli mun gaya maka ka gaya ma Allah mun tuba wannan musiba ta samu kafirai dan kafirci ta same mu dan fajirci to Allah ya dauke mana Allah ya dauke mana Allah ya dauke mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai ba akwai tambaya amin wannan da take damun duniya ta annoba ce ko
to shi wannan larurar da ke samun duniya tana da fuskoki da yawa ita annoba wani abu ne wanda zai zo ba daki daki yake bi ba kawai zuwa zai kamar yadda kasan tasowa iska fa wanda ya kama shi kenan misali duk wanda ya san da ake amai da gudawa za ga dan wani datsi ne mai sati ɗaya ba biyu da can garin ya kama can garin ya kama kuma duk wanda aka kama in aka wuce garin kaji an ce ai gari kaza sun daina wannan fuska annoba kenan kuma na taɓa jin ban dai gaskiya ban karanta hadisi ba na taɓa jin wani malami yana karanta wani hadisi har da isnadin hadisi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa ma Allah ya ɗauke ma Madina da Makka annoba kuma annabi ya addu'a yanzu ko me ya kai annoba Makka da Madina ya kamata a kalli wannan me ya kai ta to to kaga kenan ana iya fassara abun da rashin lafiya kuma ita annoba ba kirkirar ta ake ba shi ko wannan ciwon kafiran duniya sun ce wasu suka kirkira to ba annoba ba ce kenan rashin lafiya ne to kuma an kalle yadda yake din nan sai a ce mai annoba to da ka dai ko annoba ce ko ciwon ne ko me dai mu Allah ya dauke mana kuma kafirai da suka kafirai ai sun ji a jikin su ko sun dandana sun gaba zu ubalan nazi da kun la azaba yawa in ma ni kafirai suka yi gobe za su kara ba wa alaikum salam wa rahmatullah na'am mari wannan annoba da ake in lokacin sallar juma'a yayi kamar mutanen da suke cikin gari Na'am. Na'am.
Bisa ga doka na ɗaya kuma wanda ke fita suke zuwa kwanakin da ke gefen Na'am.
Zuwa To, to shi magana cewa juma'a shi ma na ji harshenan malamai, inda malamai sun magana ni ban da wata fatawa a kai. Na ji wasu malaman sun ce ba su da juma'a don juma'a ta wata kansu. Wasu malaman kuma sun ce suna da juma'a. Ya yanda aka ce a ce neman kuɗi ana iya zuwa neman juma'a haka. yau da haka duk wanda mutum ya dauka yayi daidai insha Allah Allah ya mana muwafaka wa alaikum salam na'am mafi mutum ne ne ya tuka bishiya haka sai aljani da ke bishiyar zai kawo kan eh da ke dangiya yanzu kakasin shekara kaza kaza ya zo ya ce ya ga yanzu aljani sai suka ce ba za su rabu da shi ba sai an ji an maida an ji an dasa wannan bishiyar eh to sai aka je aka dasa kuma sannan sai aka samu wasu aljanin kuma aljani a cikin shi su mai suna yaƙi da su wancan aljanin suna faɗa da shi sai suke cewa duk lokacin da har suka kai da sun karya shi sai suka ce duk lokacin da aka ga ya dan canza yanayi sai suka ba matar shi wani wannan ka kama ya da shi ta ja shi wancan aljanin da ke kare shi zai ya abin da shi to ai dai an ji tambayar ko mutum ne ya je sara itaciya bayan ya sara itaciya sai aljanai suka hau kan shi cewa gidan kamar gidansu ne ya je ya rushe kaga ya masu ɓalla ko tunda da an san daman guraren zaman su irin itatuwa ne da kangayen gida da waye ya masu ɓanna amma da kuskure ko suka ce ba su yadda bai an sake dasa musu wata to aje a dasa itaciya ba laifi ba ne ko a je a dasa itaciya kamar an masa kanna ne ai ko kai ma yanzu misali ka dasa itaciyar kai wani ya zo ya sare sai ka je baka yadda ba ya shuka wata akwai laifi to ai kuma suka zo wai masu hada da wancan su kuma suka ce wai idan ɗaya lokacin da aka dasa wata su kuma ya sun cutar da shi to kaga duk wa'innan da wa'incan da wa'innan dukkan su bayan Allah ne duk aku akai su gun Allah a ci gaba da yin addu'o'i akan su sai su watsa su bar shi wannan shine mafita kawai kamar kiran da suka suka faɗi mai
ne cewa ga yadda za a kira waɗancan da suka kawo mai ɗauki kawo ɗauki to su wa'incan shi wancan wanda aka Sun tsara zo.
itace sun zo to sai shi wancan ya ce na tare da shi kuma yana- to shine da an motsa dan yatsan shi zai zo Shi kuma zai to zo.
da haka zai iya zama shi wanda ya ce din nan ai haka watakila kamar ya bada wata alama ne ko kuma wannan alamar dai ba za ta zama laifi ba in dai an tabbatar da cewa shi wanda zai zo ya taimakon mai imani ne ana iya yin hakan ba laifi amma da ce a faɗi wata muguwar kalma ko wani abu wanda bai kamata mutu wannan ba za a yi ba tun da jan a ja ɗan yatsan shi ya zo wannan ba wani abu ba ne insha Allah ko yanzu masu yin rakiya ba ana son robali a ɗaura ƙafar mutum ba ko ka ji aljani na ta kugi ya ka kwance robalin zai kai bai iya zuwa ko ina ne babu zai insha Allah Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan mu fatiha da salatul fatiha